لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na jokale domin ɗora tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kowane dare na ramadan yau ga shi da iko Allah za mu ɗora inda muka aji wanda yau mun ini biyu ga wata na ramadan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da sha biyu ga wata na uku miladiya Isa dan Maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala mu jagoranci tafsirin mu na marece bayan sallar la'asar mun tsaya daidai aya ta ɗari da talatin daidai a cikin wannan sura mai albarka suratul an'ami yanzu nan za mu tashi kan aya ta ɗari da talatin da ɗaya. Allah ya ce, Zalika allam ya kun rabbuka, ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون
to, kun ga ayoyin da sun ga gabata, Allah ya karantar da mu abin da zai faruwa iri na alƙiyama, ko ba haka ba. Da iri yanda duk wanda ba su bi Allah ba, su da kansu za su yi ikirari. Allah ya ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin su da kansu za su tabbatar da cewa kafirai ne su da kansu sun tabbatar da da Allah ya shigar da su hutu sun cancanta saboda kafirce mu Allah sun kai ko ba haka ba kafirce mu dokokin Allah sun kai to sai Allah ce zalika wannan labari da an ka ba ku na ƴan huta su da kansu suke tabbatar da cewa sun cancanta sai ya su huta dan sun kayarce ma Allah zalika wannan labari da anka baku allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmi dan ka sani kai bawa ubangijinka ba zai taba halakar da wata alƙarya ba kawai akan zalunci wa ahluha ghafiluna alhali mutanen garin suna gafalallu ba su san dokokin ubangiji ba Mm-mm, sai an turo musu manzo sun tabbatar da manzo ne daga Allah an karantar da su sanadiyar halitta su da Allah ya yi duka sai an musu wannan bayani wannan in sun ƙi sai Allah ya zartar da hukuncin shi kuma sai an karantar da su Allah ya tara da gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sai an karantar da su akwai aljanna dukkan wanda ya da'a ga Allah akwai hutar dukkan wanda ya saba ma Allah sun sani lokacin da suke bijirewa al'ada ubangiji bai halakar da bayu akan zalunci sai ai mai gergadi sai ai ma bayu gergadi tun nan duniya Allah bai halakar da bayu haka ma alkiyama in ka shigar da mutum huta shine shawo maka shi yalla mun fahimci ayar to Allah ya sa mu gane Allah ya ce wa likullin ولكل درجات مما عملوا mm.
وما ربك بغافل عما يعملون
To alkiyama, alkiyama malam, duk wanda ka gani huta aikin shi ne da rahama Ubangiji. Duk wanda ka gani huta aikin shi ne da adalcin Ubangiji. Duk wanda gani aljanna aikin shi ne da rahama Ubangiji. Bayu idan sun ga tsaye aljanna kowane da matsayin shi na zai zo, ba za ka zo da matsayin wani ba. za ka zo ne kana mai cin gishin kanka shi ne Allah ya ce wale kullin darajatu da dukkanin bayu wanda za ka gani alkiyama Allah ya ce darajatun suna da matsayi kowane yana da matsayin aikin shi mimma amilu na abinda sun ka aikata ku dibi sai an ka yi amfani da kalmar darajat wale kullin darajatu dukkanin al'ummomi da darajojinsu, tare da cewa darajat ɓangaren masu imani ne, su ne adda darajat, kamar da annabi ya ce, Inna fil jannati lami'ati darajat, kaga aljanna darajat ne, saboda sama ne, mata gida wani sama wani, wani sama wani sai an ce daraja- darajat. Mun fahimta ko? Su ko ɓangaren ‘yan huta ba darajat ba ne, darakat ne, darakat. ƙasa ƙasa ne ake yi ƙasa ƙasa gida ƙasa ƙasa ƙasa shi yasa wanda sun kai kowa lahi munafiqai Allah ce innal munafiqina fi darkil asfal minan nar suna dark al asfal ma'ana can gidan ƙasa kaga akwai bambanci mummunai darajat kahirai darakat da su da munafiqai to amma kuma gashi Allah ya ce likullin darajatin wa likullin darajatun an rinjayar ne ɓangaren mummunai amma don mu san darajat ana nan dai kore da sakamako abin aikin da aikata ko wani da sakamako aikin da aikata amma ɓangaren tafsil sai ka rarrabe darajat ɓangaren mummunai ne darakat ɓangaren kuma kahirai da munafikai to Allah ya ce alkiyama kowane zai tashi ne gwargwadon matsayin aikin da ya aikata kowane za su tashi ne gwargwadon matsayin aikin da suka aikata Allah ya ce wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'maluna ubangijinka bai kasance rabakana ba dangane da abin da bayu suke aikatawa duk abin da suke aikatawa ubangiji ya sani ya sani ya rubuce ahsahu Allah wa nasuh komi yana rubuce komi yana rubuce shi yasa duk abin da bayu sun ka aikata za su tarar da shi rubuce gaba Allah Allah ya sa mu gane na'am
وربك الغني الرحمة mm إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء
mm ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم قديم إنما توعدون لآت mm Allah ya ce wa rabbukal ghaniyyu ya kai bawa ka sani ubangijinka al ghaniyyu mawadaci ne ya wadatu daga barin bayunsa da dukkanin bayu za su yi tawaye su bauta mai ba abin da sha mu ubangiji kai bai damuwa duk da'a mai da'a ba ta amfanin ubangiji sabon mai sabo baya cuta mu ubangiji saboda ya tana da gidan shiga in huta in aljanna duk aikin da bayu sun kai shi za su shiga ce sa duk ibada da bayu suke yi ba ubangiji suke amfani ba wallahi duk ibada da muke yi ba ta amfanin ubangiji da yi da rashin yi duka ɗaya ne ga ubangiji mu ne rashin yi abin zai cutarwa mu ne ibada da muke za ta amfani amma shi ga Allah ganiyyu ne maudaci ne inna Allah ganiyyun hamid maudaci ne ubangiji kuma zur rahama ma'abuci rahama ma'abuci baiwa da tausayi ga dukkanin wanda sun bauta mishi sai shi musu rahama ya shigar da su aljanna da rahmashi amma wallahi da bayu za su yi tawaye ba abinda zai rage ubangiji dan haka Allah ya ce in ya sha in ya ga dama dan kusan da shi ubangiji mawadaci ne in ya sha in ya ga dama yuzhibukum wallahi sai ya tafiyar da ku a nemi bayu duka duniya a rasa ubangiji ya tafiyar da su Allah ya ce wa yastakhlif min ba'dikum sai ubangiji ya mai bayanku bayan an tafiyar da ku sai ya maye da wa ma ya sha'u abin da yaso kaga ne da yace ma ya sha'u irin wanda yaso ya ga dama ya tafiyar da ku ya kawo ta halitta wanda ba ta mutane ba kun ba wanda zai cewa ka ne aka haka shi wanda zai tambaya shi na ina an gama da shi in ba ku sani ba ko kun manta Allah ya ce kama an sha'akum min zuriyati qaumin akhari kama yanda ya kaga ku baya wata zuriya ta daban ka, ka karanci tarihi ko cikin suratul baqara wajen tafsirin isa annabi adam ai ba ɗayan adam bane wa farkon duniya aljannu ne banu jan su ne Allah ya halitta su ne a cikin duniyan nan da sun ta sabon Allah sun ta yaƙi wa junansu suna fitar da jini Allah ya sa mala'iku sun ka fatattake su an ka karkashe su sarwa sun shiga cikin taikuna taikuna mun san taiku sarwa azabar ta kai sun ta hada cikin ruwa to har yau ragowa suna nan cikin ruwa halittun aljannu duk Allah karshe sarwa duk an ka halakar da su to an shi yasa lokacin da ubangiji ya faɗa lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa to kuma yanzu zan zan saya khalifa a bisa ban kasa sai sun ce atashalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ala inni a'lamu ma la ta'lamu sai suna ganin ko yanzu wasu da halitta irin waɗancan ne za su ta sabo za su ta zubar da jini alhali ga mu Ubangiji mun isa muna tasbihi muna tsarkake ka, kenan su suna kishi su ga bawa na sa'un Ubangiji. Sabar su laye a suna Allah ma amarahu, wa ya fa'alu da ma yi umaru. Da sai Allah ya ce wasu ni na sa abin da ba ku sani ba. Allah ya so ya karantar da su, ita halitta da za shi khalifa ce wadda za ta kasancewa mamaya wadda za ta maima Ubangiji a cikin bayonsa. Yana mun fahimta, masu maima Ubangiji a cikin bayonsa, kama annabawa, kama masu da'awa maluma, masu da'awa ta Allah, wakilan Ubangiji ne a cikin bayonsa. Su ce, ku ji, saƙo daga Ubangijinku ya ce, ku yi kaza, ku bar kaza. To, hikimar da Allah ya sa yake so ya halitta halifa bayan ƙasa kenan. To kun ga da Allah ya tafiyar da su ya kawo mu, kana gana abin zai wuya ga Ubangiji kuma yanzu, ya tafiyar da mu a kawo wasu, wallahi ba zai wuya ba. Zai wa, wa huwa aka wani ma'ari, abin da ma ya sauƙi kenan. Da shi ne Allah ce, Igara wasu ya tafiyar da ku ya zo da wata halitta, kamar yadda an ka zo da ku daga wata halitta ta daban wadda ba ku bane an ka tafiyar da su an ka zo da ku ubangiji mai iko ne akan wannan Allah ka sa mu gane na'am Allah ce inna ma tu'aduna ka karanta ko Allah ce inna ma tu'aduna la'atin wallahi duk abin da aka muku alƙawali na zai zo wallahi la'atin Allah ce zai zo duk abin da aka muku alƙawali na cewa zai zo Allah ce zai zo, inna azaba ne, inna rahama ne, inna zawo alƙiyama ne, ba abin da yake shakka, komi zai zo, kullama ho a tunat, ta abin da an ce zai zo Allah ya zo. Allah ya ce wa ma an tumbe mu'ushisin, kuma kowa za ku bayo Ubangiji ba. Yau mai da'ukum, wa tastajibuna bihamdihi, wa tazunnuna illa bistum, wallahi radda ubangiji zai kiran bayu haka za su karba mai za su karba mai bi hamdihi ma'ana bi amrihi da umarnin shi za su karbawa idan ubangiji a hito daga cikin kaburbura kai tsaye ne ta yanda yanzu da zai ce kowa ya mutu an kare sakon dai kuma an tumbi moshi zina na'am
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
Allah ya ce kul ya shugaban halitta karantar da al'umma, ka ce da su ya ƙaume ya ko mutane na imalu ala makanatikum kowa shi ya aiki akan abin da yake so, akan matsayar da yake so, kamar ayat da Allah ce imalu ma shi ito duk ma'ana guda ce. Kowane shi aiki, ala makanatikum ma'ana akan son rai, akan burgawar rayuwarsu duk abin da yake bukata, shi aikata. tun me so duk abin da bawa yake so shi aikata duk irin ibada kake so ko kai bauta ga Allah ko kar kai ta rage naka da duk abin da kake so an baka garanti i'malu ala makanatikum ko shi aiki akan son ransa akan abin da ya dace mishi laiki ne ko eh eh abin da kake so amma ka sani kicewa ne man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so sai ga abin da bai so wallahi shi ne Allah ke karantar da su ka karantar da su cewa kowane shi aiki irin abin da ya zaba irin abin da yake so i'malu ma shi'tum ma'ana kenan ku yi aiki irin wanda kuke so wanda ya burga ku inni amilun ni ma mai aiki ne ni ma yana da aiki yi eh kuma ku ta ku yi naku amma ku sani ba saufa ta'alamu da sanar za ku sani man takunu lahu aqibatu dar wanda ƙarshe na ƙwarai zai kasance gare shi wanda zai sama wanda zai samu aljanna wanda ƙarshen aikin shi zai samu aljanna za ku gani a ta yi a ta aikata ai shi komai ƙarshe na ake dibawa ƙarshe wata aiki ƙarshe ƙarshen dai gida za mu ga wanda zai samu gida na gari wanda zai samu aljanna Allahu akbar Allah ya ce innahu la yuflihu la yuflihu zalimun yanda al'amari yake azzalumai ba za su samu rabauta ba ba za su samu rabauta ba duk wanda daga masu zalunci babu rabauta babu rabauta Allah sa mu gane na'am
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا Mm.
وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا Mm.
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله Mm.
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم Mm.
ساء ما يحكمون
To, kun ga wannan Sura, ana kira Suratul An'ami, Sura ta dabbobin ni'ima, wanda kamar yadda bayani ya gabata daga cikin abubuwan da take karantar da mu, ta- tana karantar da mu hatta abincin da za mu ci, wani abinci ya dace mu ci, wani kuma an haramta mana ci. Kuma da yanda mushurka suke shishigi cikin halittar Ubangiji. dabbobin da Allah ya halitta, umfanin gona da Allah shi ya halitte shi, amma wasu suke ma Ubangiji shishigi, suke ma Ubangiji katsalandan, wai gana Allah gana gumaka, gana Allah gana abin gida, wannan ƙetare iyaka ne. Da shi ne Allah ya ce, waje alulillahi, mushrikai sun saya ga Allah mimma zara'a na abin da Allah ya halitta mana zara'a kama ka ce halaka mimma zara'a mana mimma halaka sun saya ma Allah abin da ya daga cikin abin da Allah ya halitta min alharsi na umfanin gona wal an'ami haka daga cikin dabbobi nasiban sun ka saya wani kaso wani rabo sun ka kasa biyu sun ka karkasa faqalu sun ce hadha lillahi wannan shi ne na Allah, ka san Ubangiji ne, bi za a mihim, amma hau da riyawarsu, ba Allah ce ba hau, riyawa ce tasu, wa haza da shura ka'ina, wannan ko na abokanan tarayyarmu ne, na abin gida ne. Allah ya ce, fa ma kana da shura ka'ihim duk kaso wanda yake na abokanan tarayyarsu na gumaka. fala yasiru ila Allah ba zai sadu ba da kasan ubangiji ma'ana wannan abin sun ka ɗebe sun ka ce na na abin gida ne na gumakan su ne ala taqdir a kaddara daga cikin abin da sun ka ɗebe sun ka ce na abin gida ne sai a samu wani daga cikin su ya sare ya ta cikin kasan ubangiji to fala yasiru ila Allah ba a bari ne ya ce ku me ka sai ku me ka sai ya kuma ka sai na abin gida ne kaga ba su barin kason abin gida ya shiga cikin kason ubangiji amma wa ma kana lillahi duk abin da yake na Allah ne abin da suka ce na Allah ne wannan dabbobi ne na Allah fa huwa yasilu ila shurakaihim wannan yana saduwa da na gumakansu da kaddara abin da sun kebance sun ce na Allah ne sai a samu sashi daga cikin su su shiga cikin na gumaka sai a ce ku bar su ku bar su kun san ubangiji mawadaci ne ku bar su in ma tashi za an kai za a ci ko za a wani abu sai dai a ci cikin na Allah su na goma gana ba ta bin su kai Allah ce sa'a ma ya hukumun yayi muni abin da suke hukumtawa kuma duk wannan fa kawatawa shedanci yanzu shi Allah da ya halitti halitta tai haku keɓance mai wasu ce wannan na Allah ne wannan na abin gida shi abin gida da kun ba shi ya halitta da kun ce wannan na gumaka ne gumaka da sun halice su babu adalci kenan in Allah ta sa amma ya hukumu ya yi muni abin da suke hukumtawa Allah ka kare mu da shirka na'am
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم قتل أولادهم شركاءهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون Allah ya ce wa kazalika haka ne dai kuma ha baya waccan rayawa tasu na su hidda bangaren dabbobi da amfanin gona kamar yadda bayani ya gabata baya waccan rayawa da suke yi baya wancan lahi da suke aikatawa Allah ya ce wa kazalika haka kuma dai Allah ya ce zayyana likafirin minal mushrikina ya ƙawatu daga da yawa cikin mushrikai haka abin ya ƙawatu gare su menene ya kawato gare su qatala auladihim kashe diyansu kashe diya diyan da sun ka aifa malan sai su kashe su shuraka'uhum wannan abokanan tarayyar su ne ke nuna musu haka abin bauta su ne suke riya musu shedan nan shedan ne yake riya musu to ganin suke kashe diya mun gani dai yanda Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ko ba haka ba kar ku kashe ɗiyanku saboda shin tsoron talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum wani wuri ce nahnu narzuquhum wa iyyakum ku da su dun mu ne ke arzikta ku kenan kar ku kashe ɗiyanku saboda shin tsoron talauci ko ba haka ba to bancin haka shedan yana kawata musu ai ya kamata in kana da ɗaya goma ka sadaukar da rayuwa guda daga cikinsu saboda kusanci ga Allah ana waduriyawar shaidan cewa sai ga mutum ya yi alwashi har idan ɗiya ne sun ka kai goma zai yanke guda daga cikinsu zai yanke guda daga cikinsu to ai shine tarihi ya bada hatta kaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdul muttalib abdul muttalib yayi wannan alwashi yayi wannan alwashi har idan Allah ba shi ɗiya goma maza to zai zai yanke na goma bakin ɗakin ƙaba ko domin kusanci ga Ubangiji. Jahiliya malam shi, duk kawata wa shiɗanci. To kuma sai Allah ya ƙaddara shi na goman ga shi ne Abdullahi, baban annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam. Kuma Allah ya sanya mai so ne da sarau ɗaya ne. Kuma su gare su alwashi babban abu ne, bai iya barin shi. Haka ya kamo Abdullahi baban annabi, zai tuhuwa da shi. dangin uwa ta sun ce wallahi kai kadan ba za ka yanke shi banu mahzumiya sun ce wallahi ba za ka yanke shi haka wa ne abu talib yace wallahi ba za ka yanke shi yace to ya za ku yi da alwashi na sun ce ka fanshe ka ka fanshe shi mana ka fanshe alwashin ka to shi fansan nan daman sai an ba da raƙumi ɗari shine fansa wato ba shine kaga shari'a kuma ta tabbatar da shi ba an kore musu shirka amma kuma shine diya shine diya sai ya tabbatar diya na mutum ya kashe shine raƙumi 100 to kuma za a zo ne daman gaban abin bautar su sai a nemi zabi in fansa ta bayyana fansa za a yi saboda an tilasta mu dole ya fansa haka an kaso ana jefa wannan abu da suke jefawa kun san kawai da bayanin da ya gabata farkon shiga wannan sura suna amfani da ɗiyan kibau wanda ake musu rubutu wani wuri a sa a- amara ni rabbi ko nahani rabbi ko a sa gulf ma'ana in a- yanzu misali ga abin nan ki- kibau cikin abin ga na nasu cikin kwari ko ko cikin ko bakara sun shi kwari ga kibau cikin kwari to yanzu sai a ce zago guda yanzu da ka zago in ka zago guda sai ka ga amara ni rabbi to abin nan za ka yi ubangiji ya yarda sai ka yi shi amma da ka zaro na hani rabbi ubangiji ya hane wannan abu bai- ba za ka yi shi in ka zaro kaga golf wanda bai da rubutu to an baka damar ka saki to haka na da an guzo wajen a fanshi abdullahi baba annabi dai an kai duk ya ga shehu abin da an shehu sai ya ba da fansa fansa dole dai aka fashe shi da raƙumi ɗari. To kaga a shaka ne shaɗan ke kawata musu, su kashe ɗayansu, ɗan da ka aihuwa kana gani za ka kashe shi, wai alwashi ne kai ma Ubangiji, ɗin riyawar shaɗanci. Iri yanda ko yanzu wanda ba su san addini ba game da abin duniya, kan karatunmu na ɗazu, mutum yana iya alƙawali da shaiɗani, shaiɗanin aljani. na shi biya mai bukata. To shi ko aljani duk abin da ya ce yana so gare ka, ba ka da zaɓi kuma. Dama yarjejeniya ce, yarjejeniya ce, ka yarda mu yi sharaɗi duk abin da kake so za ka same shi. In kuɗi kake so, in shahara kake so, garinku ka yi kowa kuɗi, ka yi kowa shahara, za ka samu wannan. to shi ko shi na son kuɗi yana son matsayi sai shi yarda sai ya biya mai bukata kuma wa komi na kankama in kuɗi ne ga su lahiya launi in mulki ne ga shi in shahara ne ya samu suna ga shi na samu torar da kuma alkawalin nan lokaci ya yi duk abin da shaiɗani ne ya taimai shi dole sai ya yi shi dai in ba haka nan ba ya san tashi ta ƙare. Ko ce mai yayi, to mataka tana da ciki ko? Eh, to ina so ana aihuwar jaririn nan, ka biyo dare ka kashe bakin ado ka ka koma. Allah sai ya yi haka nan. Ana aihuwa dai ka kashi. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma wallahi suke yi. in ma cewa an ka cikin ɗiyanka ka kawo yaro kaza babbai da zaɓi kudi yake so kuma ya samu matsayi yake so kuma ya samu to duk wannan ƙawatawa ta shaidan Allah ce shaidan yake saya suna kashewa ɗiyansu haka an ƙawata musu sai su ga in ba haka nan sun kai ba to akwai bala'i dan ba su yarda lokaci shi alwashi shi ba su ba su kashe ba dole ne to Allah ta haka ne an kawata musu wannan kuma abai kawa cikin zuciyoyinsu qatala auladihim shuraka'uhum suna kashewa diyansu abukanan tarayya su ne suka saya musu wannan Allah ta saboda mi wai wannan abukanan tarayya sun saya musu wannan Allah ya ce li yurduhum ma'ana li yuhlikuhum domin su halakar da su halaka ce na saboda ka kashe rai a ka shiga uku annabi ya ce, ɗan adam yana cikin aminci, musulmi yana cikin aminci, yana cikin yalwa a cikin addinin shi, matuƙar bai zub da jini na haramun ba. To kai ku an sa ka kashe ɗanka, ka ka shiga uku. Cin Allah ce layar duhu, domin su halakar da su, waliyalbisu alaihim dinahum domin su garwaye musu addininsu sun ji suna addini na annabi Isma'ila na annabi Ibrahima haka suke rayawa su kansu tsaron Qurayshawa haka suke doka su addini Ibrahima ne suke addini Isma'ila ne suke yi to kuma gashi shedan ya raya musu su kashe diyansu kaga domin su halaka da su su garwaye musu addininsu su takude musu addininsu saboda wani addini na ce a kashe ɗa aiki singilla wani addini ne babu shi to wallahi haka ne shedan ko yanzu yake cin galaba ga wasu da suna addini da suna addini kun san shedan yana da matakai daban-daban iya dora ka akan mataki na farko ya ga bai ci nasara ba sai ya daga ya sake wani har ya kai ne da zamu cin nasara gare ka shi yasa kuke gani yanzu cikin addini cikin addini iri yanda gashi Allah ya ce wali yalbisu ilaihim dina alaihim dinahum ko domin ya garwaye musu addinin su shi yasa yanzu cikin tahiyya addini ku auna ku gani wasu dariƙoƙi iri yanda ake kawata musu kaga addinin musulunci ana kide-kide ana abin nan goge-goge ana buga gitar ana piano a garwayo maza da mata ana ta ana rawa a yi inifran kuma ba wanda ya ce musu ba addini su he su ɗoka masu sun yi son Allah sun yi son annabi kuma tare da wannan han ana rawa ana shaƙi aya lalla shi dan bai garwa musu addini ba addini haka nan karantar wani magabata ne sun kai haka ko ku ga mutum wani cikin tahiyar addini ne yana ɓata sabai kuma yana nuna cewa sun cancanci a zage su tare da cewa ga suna ayoyi Allah yana bayanin radiyallahu anhu ya yarda da su ya yarda da su kaga shi ɗayan da ya garoyi addini bid'o'i suna ta shigowa cikin tahiyar addini suna ta shigowa in ka ce bai dace ba sai a ce a kuma hatta cikin sunna ma sai ga shidan na ta kutsowa in kuna bayani wasu abubuwa bai dace a teku dai 'yan zahi ne 'yan zahin kai ne 'yan zahin kai ne duk shidan ne duk da shi shigar wa mutane addini yana nema tunda ba dai ka kira buwa da addini ba ya yi ya da kai ya raba ka da shi ka kira buwa to sai ya yi yadda zai sai ya maka shubha cikin addininka Allah ka kare mu da sharrin shidan shi ne Allah ya ce duka wannan waliyalbisu alaihim dinahum domin ya garwaye musu addininsu Allah ya ce walau sha Allahu ma fa'alu da Allah ga dama tuntune ba za su aikata wannan ba fazarhum kabarsu wa ma yaftarun da abin da suke ta yi na kirkire kirkire na'am
wa qalu hadhihi an'amu wa harfun ijarun la yat'amuha illa man نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم ربهم إنه حكيم عليم
to Allah ya ci gaba yana karanta da mu kiran ƙaryarsu abuwan su take kirawa su wannan mushrikai Allah ya ce wa qalu su wannan mushrikai sun faɗi cewa hazihi an'amu wannan dabbobi sun ka keɓance wasu dabbobi kamar irin su bahira su sa'iba su wasila su hami kamar da bayan yadda bayani ya gabata cikin suratul alami abin nan kai ma'ida saboda bahira ita ce taguwa da ta aihe ɗa biyar shikenan ba shikenan ba a hawanta ba a hawanta sa'i ba ita ko daman ita ma taguwa ce ta alwashi ya mutum ya ce in yayi alwashi in zai zai yi balaguro iya zaka lahiya da shi kenan wannan tagot ta zan sa'iba ba mai hawanta, ko ko iya lahiya, rashin lahiya daga gare shi iya samu lahiya shi kenan ta san sa'iba. Wasila ta ku akuya ce, in ta ahi ɗaya bakwai shi kenan. Haka hami, hami abin nan raƙumi ne da ya ta sanadiyya ta an samu dai ɗa goma, to shi kenan ya ce hami wanda sun ka keɓance. Wa harsun, da wani an ce harsun, ma ma'ana harsun, noma ko ba haka ba. harsun, to amma ba noma ake ne maharus abinda ake nomawa. Mun bayan ko? Eh ba wai wanga noma ba, a wannan abinda an ka noma. Maharuwa bangaren noma ne akwai abinda ake ashewa. Eh, duk, amma ya shi ɗaya ta canza musu salallani. Kuma lali duka shirka ce, ba wani abin da ake keɓancewa saboda ɗamun shekara ko saboda wasu ko da shekara ta yi kyau, ko da abin gida ba a yanka nai. babu in dai dabba ce Allah harta na ku ci babu wanda Allah harta ya harta muku ci sai wanda ya bayyana muku haka umfanin gona to haka suke cewa hazihi al'am wannan dabbobi wa harsun da wannan abin da anka noma maharus sai ce to ku sani hijrun ma ma'ana hijrun kama a ce haramun dan wa asluhu al-man'u kama abin da za a ce al-man'u an halice shi kenan mamanuwa ne wannan ha'abar kun gani sai a kirawo dangi to wannan ha'abar kun gani in rago ne in akuya ce in bunsuru ne in tumkiya ce in taguwa ce duka dai in ma kaza ce abinda an keɓance ɓangaren dabbobi ko ko ɓangaren amfanin gona sai a ce jima'a to haku kiyaye ha wannan ha hijirun mana almanau an hana amfani da shi mamanuwa ne ha don ho wanda tabe shi abin gida ne duk wanda taba maka ne ya taba maka ne bala'i eh kaza ki kazan ma in ka tabe ka tabe bala'i dan ta aljanata ta doguwa ta la sauka suke cewa la yat'amuha ba mai cin ɗaya daga cikin waɗanga abubuwa illa man nasha'u sai wanda mun ga dama kaji abincin ma ɓangaren dabbobi ko ɓangaren amfanin gona ba mai cin shi illa man na sha sun ce he wanda mun ka dama wanda mun ka so Allah ce wanda duka bai za a mihim da riya wasu ne ba riya wasu ne ba ho Allah ya ce ba eh Allah ya ce wa an'amun da kuma dabbobin da hurrimat zuhuruha sun ka haramta hawanta kuma suke kirkira kadar ce Allah ya ce kisa Allah ya ƙaryata su ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinna allazina kafaru yaftarun Allah al-kadhib Allah bai sayya ba bai sayya wata dabba ba bahira ko sa'iba ko wasila ko hami iran ƙarya ne na kafirin inji Allah kamar irin dabbobi a ce ma abin gida bayanan da mun kai muku ga babu inda Allah ya bayanin su ƙarya ce la ƙarya ce eh shi ne Allah ce wa an'amun hurimat zuhuruha wa an'amun da kuma dabbobi waɗanda la yadhkuru nasmallahi alaiha so in za a yankan su dan ba suna ba an batu na Allah haka ne ake yankan su eh ba za a batu na Allah ba ina ce bismi hubal ko bismi mana ko bismi manat ko bismi abin nan uzza amma ce bismillah bai taso ba Allah ya ce duka wannan ha iftira'an alaihi wallahi kiran ƙarya ne ga Allah kiran ƙarya ne ba wasu dabbobin da Allah ya ce wasu mutane ne suke cin suke bantattu ba wasu dabbobin da Allah ya ce abin nan an kebance su ba a hawa su ba a cin su ba amfani da su ba wata dabba da Allah ya ce a yanka ta ba da sunan Allah babu babu mun gani bayan Allah ya ce ku ci abin da an kama sunan Allah akai sayyidina Ali karashi wannan sayyidina Ali yace musulmi akwai masu ganin irin su imamu shafi'i ne nake gani sun ce inda musulmi ne ko bai ce bismillah ba tunda musulmi ne yanka ana ce maluma sun ce dole sai mu tuna Allah sai dai in mantuwa yayi musulmi ne zai yanke dabba sai ya mance bai bismillah ba sun ce ya halatta ce amma da gangan ka kin bismillah tunda kai musulmi ne dan musulmi yi ka musulmi Allah sai na Ali su sai na Ali sun ce ba a ci dan da ganganci ne wannan To ashe kaga ba wata dabbar da Allah ce ba da a suna Allah akai wace yanka. Duka wannan iftira'an na alai. Kirkiran ƙarya ne ga Allah. Allah ya ce amma bar su sai yajzihim. Allah zai saka ka musu. Bima kanu yaftaruna da abin da suke kirkirawa na ƙarya. Ƙaryar ta su haru ba tsaya ba. Allah ya ce wa qalu kuma suna cewa ma fi budun hadhihi al'am duk abin da kuke cikin tukkunan wannan dabbobi yanzu in dabba tana da ciki ya ce duk abin da a cikin ciki wannan dabba kamar irin su sa'ibatan da su wasila da samarsu irin dabbobin da suke keɓancewa sai ce kun ga abin da a cikin tukuna waɗanga dabbobi to ku sani khalisatan li zukurina ya keɓanta eh ya keɓanta ga mazaizai mu kawai eh mazaizai ne kawai ba za su ci ha sai a tayin mata barazana eh khalisatan li zukurina eh ya keɓanta ne kawai da mazaizai mu wa muharramun ala azwajina ya haramta ga mata da Allah waga al'ada karka kame sheta ne ko yanzu ba ana yi haka nan ba akwai abubuwan da ba a ba mata sai a ta tsorata su haka yara sai a ce ba a ba su bangaren namomi ko ku zo ku tambayi tsohi tsohi ne za su faɗa muku akwai abin da ya ce yaro ya ci wai tsoro aka sai shi yaro bai isa ba ya ci su haka ma mata abin kuma yana nan har ya riga ya kan kama yanzu ka auna cikin bangaren namomi wanda ba yana faɗa ma ba ka zo ka sai ka kai mata ka internet ta ce oh saboda an kawata musu kakannin kakanni cewa ba a ci Allah babu abinda Allah ya ce sai maza za su ci maza da mata duka za su ci eh babu abinda za a cewa maza za su ci Allah duka wannan kirkirar ƙarya ne. Allah ya sauka. Allah ya ce, amma wa iya kun mai tatan, to rashin adalci, in abi ya kasance kuma maskai. Fahun fi shuraka, to sai a yi musharaka. Idan maza da mata duk za a ci. E wannan yankan Allah ne, za a ci. E Allah ne ya yanke da kanshi. Da haka za a taimaka ma mata su ci. amma in wanda maza ne za su yankewa sai a hana musu ci kuma irin wannan dabbobin da suke mutuwa gare su baka iya hana musu ci baka iya hana musu ci dan arne game da rago shi mutu ka ki bashi shi ka ce mai wai maskai na shi babu ruwa da maskai in ya gama inda kai sai ya tsuwa shi doko abin shi yace Allah shi yanke abu ku a ce yankan ku ballantana yanka Allah ya sai su malam Muhammad sun taba sun sha gana haka lokacin da su da dabbobi da su malam kasi wajen Lagos. Arni shi na zabuwa da kai wallahi wannan ya Allah ne malam da Allah. Da Allah kaka mana kita da nama da Allah. Da Allah in baka ci ka bamu da Allah. Wai ya ka Allah da. Gasha, wai ɗan akuya na mutu, ya so a sai san mai shi bayi ya mutu ha, alaji shi ko alaji wan malam hadir alhaji salih uban malam kasi ya ce wa wanga mu ga musulunci mu ba a haka sai daga alhaji hankali ne ya doku ana sai da isa sai ya doke shi alhaji mun gode wo ya buzga da guri ba ya kamo shi a ya samu nama ya ka Allah ya samu Daga duka wannan kawata wata shedan to iya kasance irin haka wannan yanka mana ya zo matacce maskai ne to Allah ya ce fahum bi shurakahu sai ai musharaka maza da mata duka Allah ya ce sai yazihim haru da Allah ya ce zai sakan ka musu wannan abu suke kirkira mu Allah gariya dan haka annabi wasfahum ka kawar da kai ka bar su innahu hakimun alim Allah goni ne mai hikima kuma masani na'am
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله ابتغاء على الله وتضلوا وما كانوا مهتدين
To ga wani babban laifi shi ma na gaba, wanda har yanzu kun ga duka waɗanda misalai wanda da mutanen da suke yi, wallahi an ka ɗauko su har yanzu ana yin su, har yanzu ana yin su, ko ba haka ba, to hatta wannan laihi bar ku ji har yanzu ana yi ne ko da ba, ba daidai da irin na da ba ne yanzu akwai kuskure da aka yi mai shi ne Allah ce kada khasirar lazi da katalu auladahum Allah ce wallahi su yi hasara waɗanda wanda sun kashe wanda suke kashe ɗiyansu safahan akan wawanti bai gaira ilimi ba akan ilimi ba da Allah wannan aya ka ɗauko ta ka siffanta ta da irin aikin da sauran likitocin suke yi in mata sun ta awo da sun lura da ke ke wata iri iri ce ke aihuwa ki nawa ni aihuwa ta uku kware aihuwa uku kina yariya haka kina yariya haka ki aihuwa uku to yanzu iya sake kiwa ya shi barki da ɗiyan nan ba mai zuwa armenki kuma aihuwa ga shi ta kai yantun kina ya shekara kaza ki yi aihuwa uku da za ki kai shekara talatin sai aihuwa ta tsami kuma aihuwa ki ta gaji kuma ki halaka da haka dole ki sa sarari ki sa sarari allura banza na aka yinta diyo banza na aka sa shi kinunuwa banza na akshen su a ke ni miji na bai yarda to sani yayi hoda mai zaki dan dake kina wawaya kai ana so a kare ki da lahi kina kina kina hauka to tuki kai su tsorata ta eh mun muna kare haƙƙin ku kuku kuna kuna cewa maza maza yanzu da ba su da amana ga maganin da shi shekara uku ba ta samu aihuwa ba in dole ya ta shi kenan ta yarda kaga Allah ya kaddare ta diya kaza yanzu tana son ta sa shamaki da rishin su duk Allah ya tambaye ku Allah duk likitocin da ke tsoratar da mata bangaren aihuwa sun zo awo kuna tsoratar da su kar su samu aihuwa Allah na jiran ku duk yana cikin kashe diya in Allah ya kaddare ta samun diya goma kin kai abin da zaki sha makance ta a samu diya biyar to diyan nan bai sai Allah ya tsayar da ki sai Allah ya tsayar da ke da ke da ita wai zalma udat su'ilat bi ayi zambin qutilat kice ma aihuwa gajiya take ma ke kin kai ta in ba shigan ta ga ma aihuwa tana gajiya saboda Allah ma aihuwa tana gajiya ta oki abba ta gaji ba saboda Allah in ba da shigan ta ga ba Allah duk wannan shishigi ne cikin addini Allah wallahi shishigi ne malam wallahi wai saboda kin dan fahimci wani abu na bariki kin zo yanzu kawai ta ci amana addini ya ta ci amana musulunci da musulmi Allah ka sa abin da zai ba su zai eh Allah ce na hannun narzuquhum wa iyyaku na hannun narzuquhum wa iyyaku Allah shi ke azurta kuma ce inna qatalahum kana khid'an kabira kashe su da ganganci ne mai girma da ne mai girma ki abin da ta sanadi haka ba za a samu aihuwa ba kuma Allah ga dama in Allah ga dama duk magungunan da kun kai duk shirin da kun kai sai Allah ya sa an samu aihuwa to kuma wannan abar kun ka shirya kuma sai Allah tambaye ku akan shi to shine Allah ta yi hasara wanda sun kasance suna kashe ɗiyan su kaga safa wawo na wannan wawanci ne in kina dolayya wawayya sai ki zo a tsoratar da ki wai ma aihuwa ki wata ta kashe wai ka ji hoshi ganta kawai yanzu Allah zaki zaki mashiki wai ma aihuwa ta gashi duk shekarun da aka aihuwa yanzu na ma'aihuwa fara gashiya za ku haɗu da Allah wallahi Allah za ku haɗu da Allah da shi ne Allah ya ce kaga safa hannu akan wawanci bi gaira ilimi ba akan ilimi ba Allah ya ce wa haramu kuma suna haramta ma kansu ma da zakahum Allah abinda Allah ya arzika abinda ya arzika su da shi Allah ya arzika su da dabbobi wannan bahira su sa'iba su wasila su hami da sauran dabbobi Allah ya arzita su amfanin gona Allah ya arzita su amma sai suna haramta maka su abinda Allah ya arzita su da shi iftira'an ala Allah saboda kira ƙarya ga Allah kawai saboda kirkira ƙarya ga Allah sai Allah ne ya ce ai kaza Allah ne ya haramta maza mata su ci wannan nama Allah ne ya haramta wannan dabbobi a hausu kawai kirkira mu Allah ƙarya Allah ya ce ƙarya dallu sun bace wa ma kanu muhtadin ba su kasance shiryayyu ba dole sun ka siffantu da wannan siffofi wanda ayoyin ke karanta da mu wallahi Allah ta sun bace ba su kasance shiryu ba Allah ka kare mu daga aikata bata Allah ka tabbatar da mu akan shari'a lokaci ya yana zamu dakata sai kuma gobe insha Allah mu dora farkon gaba kenan farko wazibi kuma yanzu Allah zai jiyar da mu akan gonaki huwa allazi ansha'a jannatin ko ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin insha Allah za mu gani in Allah da karatu na gobe da madace insha Allah kuma kar ku manta da gidauniya ta marayu kar ku manta da gidauniya ta marayu kuma kamar yadda muka ce hatta wanda ba su hallaruwa wannan tafsiri saboda uzurka ta tunatar da su ta tunatar da su duk wanda ya ba da gudunmawa ta cikin taimakon marayu aga alkhairi na wanda annabi ya bayyana mana alkhairin da ke cikin taimaka ma marayu duk abin da mutum ya iya kuma kowa tana buɗe ya taimaka in bangaren tufahi ne in bangaren sabini ne in bangaren abinci ne duk wani abarka sa ana amfani da shi eh duk wanda gani cikin kwamitin wannan tafsiri insha Allah ka bashi zai tana da abin kakin lokacin da za a raba mu wannan marayu shi ya Allah ba maka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmin da a cikin halin kakane ka Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu duk musulmin da sun karga yamma Allah ka sa su huta mu da mun kai sarau Allah kyauta mu kuma mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين